أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصيهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا طيب
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddara wasa da amincewarsa ya kaddari haduwarmu a wannan rana ta talata muna biyu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1445 wanda yake daidai da 12 ga watan uku shekara ta 2024 miladiya allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa ya sake haɗa mu a wannan masallaci mai albarka masallacin da ke nan ma'aikata ta tirijari a nan cikin garin bauchi ba don komai ba sai don saboda ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 35 a cikin suratun zumar yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 36 insha Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki mana jagoranci Allah ya sanya alkhairi da albarka cikin abin da za mu karanta za mu tashi faɗin Allah alaisallahu kafin abda na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce alaisallahu bi kafin abda Allah ya ce yanzu Allah ba shi ne mai isar ma bawansa ba Allah ba shi ne ya ishi bawansa ba wa yi khawwifunaka billadhina min duni gashi kuma suna ƙoƙarin tsoratar da kai da wasu ababen bauta da ba Allah ba wa man yudlilillahu duk wanda Allah ya batar da shi fama lahu min hadi bayi da wanda zai shiryar da shi wa man yahdillah wanda duk Allah ya shiryar da shi fama lahu min mudil babu wani wanda ya isa ya batar da shi alaysa Allahu bi'azizin zintiqam shin Allah ba shine mabuwayi ma'abocin daukar fansa ba a wannan ayar Allah subhanahu wata'ala ya buɗe ta da istifhami Allah ya ce alaisa alaisa Allahu bi kafin abda ya buɗe da harful istifham shine hamzatul istifham kenan Allah ya ce shin Allah bai ishi bawansa ba malamai suka ce wannan ayar asali yadda take shine alaisa Allahu bi kafi abda shin Allah bai isa bawansa ba to da ya zama a harafin kafi zai ɗauki sukun ne sannan kuma harafin da ke wato bayan shi ma zai ɗauki sukuni ne sai zama an shafe yawon ɗin madadin a ce alaisallahu bi kafi sai aka karanta da alaisallahu bi kafin abda kamar yadda imamul kurɗubi ya ce asali shine a idan za a tsaya idan za a karanta in za a wuce za a karanta da alaisallahu bi kafin abda idan za a tsaya to ya kamata a karanta da alaisallahu bi kafi madadin a ce bi kaf ai a ɗaure shi sai zama ya'un ɗin da aka shafe lokacin wucewa to an tabbatar da ita a lokacin da za a tsaya da haka a wannan shine asali abin da ya zo a mafiya yawan kirawoyin alkur'ani alaisallahu ko kuma kusan dukansu alaisallahu bi kafin abda illa iyaka akwai kirawoyin da suke karantawa da alaisallahu bi kafin ibadahu kamar al'imamu hamza al-kufi wanda yake da kira wanda yake da ruwayar a khalaf da khallaf yana karanta wajen da alaisallahu bi kafin ibadahu haka na al'imamul kisa'i ruwayoyin sa'abul harith da duri duka yana karanta su da alaisallahu bi kafin ibada haka na al'imamu abu ja'far ruwayoyinsa ibn waldan da ibn jammazin duka yana karanta su da alaisallahu bi kafin abda haka na al'imamu alkhalaful ashir ruwayoyinsa idris da ishaq duka yana karanta su da alaisallahu bi kafin ibadahu madadin alaisallahu bi kafin abda kamar yadda muka ji a kira'an asim ibn abin najud al-kufi ruwayan afsu da ruwayarsa ta shu'ba da sauran malamai waɗanda suke ƙurrawu to a idan mun ɗauki alaisallahu bi kafin abda al'abdu mufrad kenan guda ɗaya kenan shin allah bai isa bawansa ba to anan istifhami ne ta ƙariri tambaya ake yi amma so ake a tabbatar da abin da ake tambaya ai alaisallahu bi kafin abda allah bai ishi bawansa ba na'am eh allah ya ishi bawansa bala allah ya ishi bawansa allah ya ishi mutum ya zama shine gatansa shine wanda zai iya mishi komai da komai to wani bawa ake nufi anan in mun ɗauke wannan ayar bisa ga ma'anar wannan alaisallahu bi kafin abda bawa guda ɗaya to wani bawa ake nufi anan to anan ne malamai suka ce bawan da ake nufi anan shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai allah ya ishi manzansa allah ya ishi annabinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kamar yadda allah yake faɗa masa a suratul anfal ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين
kaga sai Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabin hasbukallahu Allah ya ishe ka wa manittaba'aka minal mu'minin duk wanda ya bi ka cikin mu'minai to Allah ya isar masa Allah ya ishe zama ya zama shine gatansa ya zama shine abun dogonansa da haka in mun dauki wannan da alaisallahu bi kafin abda bawa daya to yana nufin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama wasu malamai suka ce al'abdu a nan ismul jinsi ne allah yakan yi amfani da ismul jins sai kawo shi da sunan mufradi amma yana nufin duk wani jinsin da ya shiga cikin wannan abun ya shiga ciki kagan ya ce alaisallahu bi kafin abda yana nufin duk wani jinsi na bawan allah to waye ba bawan allah ba menene a duniya ba bawan allah ba wata halitta ce ba baiwar allah ba so don haka yana nufin duk wani halitta wannan halittar mutum ne sawa'un dabba ne aljani ne kwaro ne tsuntsu ne kowace irin halitta duka baiwar Allah ce duk wani halitta bawan Allah ne to Allah ya ishi wannan halittar Allah shi ne gatansa Allah shi ke azurta shi Allah shi ke bashi duk abin da yake bukata shine Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين kaga anan Allah ta'ala ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba a bayan ƙasa da take kai komo dabba anan shine duk wani abu mai rai da yake kai komo a bayan ƙasa sawa'un mutum ne aljani ne dabba ne ko menene a larabci ana kiran mutum yana cikin addawam yana cikin dabbobi domin dabba kullu ma ya dubu alal ardi duk abin da ke taka bayan ƙasa sunan shi dabba shine Allah ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير Allah ta'ala ya ce wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah shine ya halicci duk wata dabba daga ruwa sai ce faminhum daga cikin dabbobin da Allah ya halitta akwai man yamshi ala rijlai faminhum man yamshi ala batnihi akwai wanda ke tafiya akan cikinsa irin kwari macizai kadangaru da sauransu wa minhum man yamshi ala rijlaini akwai mai tafiya akan kafa biyu kaga mutum ya shiga cikin yana tafiya da kafa biyu wa minhum man yamshi ala arba akwai mai tafiya akan kafafu guda hudu irin su shanu awaki dawaki jakuna duka duk sunansu dabbobi to haka mutum ma yana cikin dabba saboda yana cikin manyan shi ala rijilai yana cikin masu tafiya akan kafafuwa guda biyu don haka a duk wata halitta arzikinta na hannun Allah ne da haka Allah shi ne ya ishi duk wani halittarsa duk wani bawansa Allah shi ne kafihi Allah shi ne ya ishe shi al'imamu suddi Allah ya masa rahama ya ce ma'anan faɗin Allah alaihissallahu bi kafin abda ayya ya ani muhammadun sallallahu alaihi wasallama yana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan al'imamu ibn zaidin ya ce da Allah ya ce alaihissallahu bi kafin abda sai ya ce bala e tabbas Allah ya ishi bawansa wallahi la yakfiyannahu Allah tabbas Allah zai isar masa Allah zai ishe shi wa yu'izzahu wa yansurahu kama wa'ada Allah zai daga darajarsa ya daukake shi ya kuma taimake shi kamar yanda ya mishi alƙawari wannan alƙawari ne na Allah subhanahu wataala zai daukaki zai daukaki manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai kuma taimake shi akan duk wani addini wanda ba addininsa ba da haka Allah ya ce alaisallahu bi kafin abda kamar din ambata wasu malamai suka ce suna ne na ismul jins suna ne na jinsi kowa ya shiga ciki kamar inda Allah ne yake cewa innal insana lafi khusr yace mutum na cikin asara to wani mutum ake nufi kowa ke duk wani mutum ya shiga ciki innal insana li rabbih lakanut mutum yana da tsananin taurin kai da kuma butulci ga ubangijinsa wa ake nufi wani mutum guda ɗaya a'a kowa ya shiga ciki illa man rahimallah innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'a kaga duk wannan al insan mutum ya shiga ciki kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi sai ce wal kitabi alladhi anzala min qabl ku imani da Allah da manzansa da littafin da ya saukar wa manzansa sai ce da littafin da ya saukar gabanin zuwan manzan Allah to wani littafi ana nufin duk wani littafin da aka saukar kenan wal kutubin lazi ke nazzala kenan littattafan da aka saukar at-taura zabura linjila da sauran littattafai waɗanda ba mu san su ba wasu malamai sai suka ce za a karanta da alayhi sallahu bi kafin ibada abinda ake nufi da bayin Allah anan shine al-anbiya wal mu'minuna bihim bayin Allah annabawa da kuma waɗanda suka yi imani da su annabawan Allah da waɗanda suka yi imani da annabawan Allah su ne bayin Allah da Allah yake nufi a nan Allah zai isar musu zai taimake su a duniya ya karfafe su wajen yin addini kamar yadda ya ce inna lanansuru rusulana
إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد yawma la yanfa'u يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار kamar yadda Allah ya ce inna lanansuru rusulana Allah ya ce tabbas wallahi za mu taimaki manzanninmu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani fil hayati duniya za mu taimake su a rayuwar duniya za mu karfafe su mu tsaya musu mu ba su dama akan yin addini mu taimake su akan makiyansu wa yawma yaqumul ashhad da kuma ranar da shaidu za su tsaya don ba da shaida a gaban Allah yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum ranar da uzurin da azzalumai za su bayar a gaban Allah ba zai amfane su ba walahumul la'anatu sannan la'anar Allah da tsinuwa ta tabbata a kansu walahum su'ud dar sannan mummunar makoba ta tabbata a gare su Allah ya tsare mu saboda haka Allah ya ishi bayinsa muminai ya kuma ishi bayinsa manzanninsa da annabawansa kamar yadda tun gabanin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama an yi ta kulla tubu da tubu ma annabawan Allah amma Allah yana tsare su Allah yana kare su kafurai tun a zamanin da sun yi ittifaki wajen ƙoƙarin yaya za su yi su ga sun cewa sun halakar da annabawan Allah sun ga ƙarshensu sun karkashe su sun yi ƙoƙari wajen ganin yaya za su yi a ce da'awar da annabawan nan suka zo da ita ba ta kai ko'ina ba Allah maɗaukakin sarki kuma yana kare su yana tsare su kamar yadda Allah yake fadi a farkon suratul ghafir kazzabat qablahum qaumun nuh wal ahzabu min ba'dihim كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب Allah ta'ala ya ce kazzabat qablahum qaumun nuh gabanin mutanenka su fara karyata ka to mutanen annabi nuhu su suka fara karyata shi wal ahzabu min ba'dihim da kuma rundunoni na al'ummomin da suka zo bayan mutanen annabi nuhu Allah ya ce wa hammat kullu ummatin bi rasulihim li ya'khudhu kowace al'umma da Allah ya turo musu manzo sun himmatu sun yi niyya sun kwadaitu akan su kama annabinsu su hallaka shi su kashe shi sun iya bakin kokarinsu Allah kuma yana kare su sannan annabawan kafirai a zamanin annabawan Allah sun yi ta musu barazana akan in ba ku bari ba za mu kashe ku in ba ku bari ba za mu jefe ku in ba ku bari ba za mu sanya ku a kurkuku kamar yadda fir'auna ya ce ma annabi musa la'inir ta khazta ilahan ghairi la'aja'alannaka minal masjuni in dai ka bauta ma wani Allah ba ni ba to zan saka a kurkuku zan daure ka kaga wannan barazana ce ya mishi mutanen annabi nu suka ce la illam tantahi ya nuhu la takunanna minal marjumin in bai in dai baka bar wannan da'awan da kake yi ba to wallahi za mu jefe ka za mu jefe ka mutanen annabi nuhu suka annabi lutu suka ce la illam tantahi ya lutu la takunanna minal mukhrajin ko dai ka bar wannan wa'azin ko mu kore ka daga garin mu Allah ma ya hada ya ce duka manzanni haka mutanen suka faɗa musu Allah ya ce wa ƙalar ladina kafaru li rusulihim وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو auha ilayhim فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ƙalar ladina kafaru li rusulihim Allah ya ce manzanni kafirai suka ce wa manzanninsu la nukhrijannakum min ardina suka ce wallahi tabbas za mu kore ku daga garinmu aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo ku bi hanyar mu ko ku bar addinin da Allah ya aiko ku da shi ku dawo ku bi addinin mu ko mu kore ku a garin nan fa auha ilaihim rabbuhum lanuhlikanna adh-dhalimin ubangijinsu sai ya musu wahayi yace kar ku damu inda yana azzaluman ne duk za mu halakar da su kaga alaysa Allahu bikafin ibadahu kenan Allah ya ishi bayinsa wala nuskinannakum al-ardha min ba'dihim Allah ya ce za kuma mu zaunar da ku a bayan kasan bayan babu su duk su gama Allah ya ce zalika liman khafa maqami wa khafa wa'id wanda zai samu wannan shine wanda ya ji tsoron matsayina ya ji tsoron tsayuwa a gaba gare ni sannan kuma ya ji tsoron narkon azabata Allah ya tsare mu daga azabarsa saboda haka duka wannan yana nuna mana cewa Allah ya ishi bayinsa ya ishi bawansa kamar yadda wasu malamai suka ce ai alaysa Allahu bikafin abdahu ai a- alkifaya anan shine sharrul asnam Allah zai tsare su daga sharrin gumaka Allah zai tsare su daga sharrin gumaka a ce gunki shine zai taɓa zai shafi mutum da wani abu to Allah ya yi alkawarin cewa zai tsare shi daga sharrin gunki ko wani mutum ko wani boka ko wani waliyi ko wani wane ne ko wani wane ne Allah ya yi alkawari in dai mutum ya dogara a gare shi to Allah zai tsare shi daga sharrin duk wani abun da yake tsoro Allah zai kare shi zai tsare shi daga sharrin duk wani abun da yake tsoro don haka Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda sai ya ce wa yukhawifunaka billadina min duni suna kokarin su tsoratar da kai da wani abu wanda ba Allah ba su ce in dai ka taɓa gunkin nan in dai baka bi Allah ba baka bi wannan gunkin ba to za ka halaka wannan kuma ba a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara ba tun daga kan kafirai na da sun yi ta yi ma'annabawansu irin wannan barazana kamar yadda suka ce ma'annabi hudu in na ƙulu illa taraka ba'adu alihatina إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا واشهدوا أني بريء مما تشركون min dunihi من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون
inni tawakkaltu ala Allah إني توكلت على الله ربي وربكم rabbikum إني توكلت على الله ربي وربكم ma min da'a.
ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم Allah tabaraka wa ta'ala yana ba mu labarin yadda kafirai suke faɗa ma annabawansu irin wannan magana suna ƙoƙarin su razanar da su su tsoratar da su suka ce ma annabi hudu in na ƙulu illa a taraka ba'adu alihatina bisu suka ce kai kai hudu daga ganinka duk yadda aka yi kake wannan wa'azin ka ɓata ma allolin mu rai ne suka shafe ka da cutarwa ke sa ka koma kana ce wai a bar bautan gumaka a koma bautan Allah wai alloli ne suka yi fushi da shi suka shafe shi da wata cutarwa da aka yanzu ya haukace yana ce a bar bautan kowa a kuma bautan Allah annabi hudu sai ya ce inni ushhidullah ina neman Allah ya zama shaida washhadu kuma duk ku shaida anni bari'un mimma tushriku na barranta daga duk abin da kuke bauta wa mawa min dunihi kuma bayan Allah da aka in kun ji haushi fakiduni jami'an ku haɗu dukanku ku kulla mun kaidi da ku da allolinku ya ce sun malatun binun karku daga min kafa ba na tsoronku ba na tsoron allolinku in ni tawakkaltu ala Allahi rabbi wa rabbikum na dogara ga Allah ubangiji na ubangijin ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha ba wata dabba da take kai kumo a bayan ƙasa ba ce Allah shi ke rike da gashin goshinta Allah shi ke shi zai ja ta ya kai ta zuwa ga inda arzikinta da rayu- da rayuwarta yake daga ba zan ji tsoron ku ba shine wani kawifu na kabillazina min duni suna kokarin su tsoratar da kai da wasu waɗanda ba Allah ba su ce ai in baka bi su wane da wane ba in baka bi gunki kaza da kaza ba zaka halaka annabi ibrahim alayhi salatu wassalam yake cewa mutanensa wa kaifa akhafu ma ashraktum
وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون alladhina amanu wa lam yalbisu الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون Allah tabaraka wata'ala yana ba mu labarin annabi Ibrahim ya ce wa mutanensa wa kaifa akhafu ma ashraktu ta yaya zan ji tsoron ababen da kuke hada su da Allah wala takhafuna annakum ashraktum billah bayan ku ba ku jin tsoron cewa kun yi ma Allah shirka ku da kuka yi ma Allah shirka ba ku ji tsoro ba sai ni ne zan ji tsoron abin da kuke hada su da Allah wajen bauta ku ba ku ji tsoron Allah ba sai ni zan ji tsoron gunki wala takhafuna annakum ashraktum billah ma lam yunzil bihi alaikum sultanin ba ku ba ku jin tsoron ku kun yi ma Allah shirka mutum bai ji tsoron ya saba ma Allah ba sai kai ne zaka ji tsoron saba masa annabi ibrahim ya ce to fa ayyul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun in dai har kuna da sani to da ku da kuke kan bautan gumaka da ni da nake bautan Allah wa ya fi cancanta da ya zama mutum amintacce wa ya fi cancanta ya samu amintuwa cewa baya tsoro ku masu bautan gumaka ko ni mai bautan Allah fayul fariqain yahqu bil amni in kuntum ta'lamun Allah yace allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin waɗanda suka yi imani ba su cakuda imaninsu da shirka ba ula'ika lahumul amn su ne suke da tsaro da aminci wahun mutadin kuma su ne shiryayyu kamar Allah na ba da amsan tambayin da annabi Ibrahim ya yi saboda haka duka wannan yana nuna mana sunnar kafirai game da addinin Allah sunna ce guda ɗaya shine ƙoƙarin sanya wa muminai tsoron wani abu wanda ba Allah ba kaga annabi Ibrahim ƙarshe har jefa suka yi a cikin wuta suka ƙona shi saboda ya ƙi bari suka kona shi a wuta Allah ya ce kulna ya na rukuni baldan قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأرسلين kaga Allah ya ce kulna ya na rukuni baldan da suka jefa shi a wuta sai ga umarni daga ubangijin wuta Allah ya ce ya ke wuta ki sanyi inda Allah ya ce ta yi sanyi zalla to sai ta yi sanyi ta kandarar da shi ba ta kona shi ba amma ya kandare har ya iya mutuwa a haka sai Allah ya ce wa salamun sannan sanyin kuma sanyi na aminci wannan kaga wani irin iko ne na Allah wuta ce amma Allah ya ce ta yi sanyi kowa dai ya san wuta zafi take da shi take bayarwa ko kuna take bayarwa amma Allah ya ce ma wuta ta yi sanyi kuma ta yi sanyi wannan ikon Allah ne shi ke sarrafa halittarsa yadda ya ga dama yasa ganin daman Allah ne sai a sanya kwai ruwa-ruwa akan wuta sai ya yi tauri sai a sanya dankali mai tauri akan wuta sai ya yi laushi saboda haka ruwan zafi da wutan da ta sa dankali ta yi laushi wannan dai shi ne ya sa kwai ya yi tauri wannan iko a wakanan lawa ala kulli shayin muqtadira Allah mai iko akan komai ke ba abinda Allah bai iya ba saboda haka Allah ya ce wa aradu bihi kaidan faj'alnahum akhsarin sun kulla masa makilci amma Allah ya ce muka sanya su ga zama su ne asararru Imam Qatada yake cewa Khalid ibn al-Walid ya tafi ya dauki adda ya tafi zuwa ga gunkin da ake kiranta gunkin Uzza Khalid ibn al-Walid Saifullahi al-Maslul kenan takobin Allah zararre kenan sai wanda yake kula da gunkin sai ya ce da shi kai khalid ina kiyaye maka ina ji maka tsoron ko haziruka ha ya khalid ina ji maka tsoron fa kar ka taɓa wannan gunkin in ka taɓa wannan gunkin fa akwai matsala fa inna laha shiddatun la yaqumu laha shay domin tana da wani irin tsanani da fushi da fusata da in ta fusata ba abin da ke iya tare ta haka ka ji tsoro fa amida khalidun ila al-uzza fa hashama anfaha hatta kasaraha bil fas Khalid bin Walid sai bangaje shi ya wuce ya je tinkari gunkin Uzza ya saiti daidai kan hancin gunkin ya sa adda ya sare wanda a wajen Balarabe ka gama masa wulakanci in ka tashi wulakanta shi kayan wulakanci ka hada da hancinsa yasa annabi in yana so ya bayanin cewa wane yayi asara sai ce rahima an furaduli an ja hancinsa akan kasa to wannan karshen wulakanci kenan a gun Balarabe saboda haka sai zama cewa khalid ibn walid ya sare wannan gunji kuma ba abin da ya faru to ya zama kaga sun tsoratar da shi to tsoratar da shi da suka yin nan ai afukance suna tsoratar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk taron wanda za a razana mutum da shi inda yana tare da Allah to duk aikin manza ne alaysa Allahu bikafin abda wa yukhawifunaka bil ladina min duni shine Allah ya ce am yaquluna nahnu jami'un muntasir sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna ad-dubur Allah ya ce ko suna cewa za mu haɗa kai mu haɗu gaba ɗayan mu mu taimaki junanmu ne don ganin mun ga bayan manzon Allah Allah ya ce sayuhzamu al-jam'u duk su gama haraduwa Allah zai tarwatsa taron wa yuwalluna ad-dubur sannan dole su juya baya su gudu da haka Allah ya ce alaysa Allahu bikafin abda wa yukhawifunaka بالذين من دوني شنو أنوجان الله يتي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce alladhina qala lahumun nas annabi da sahabbai sune mutane suka ce musu suka haɗu suka ce kai innan nasa qad jama'u lakum suka ce fa duk duniya kowa ya haɗa kai don a gabayan ku fakhshawhu ku ji tsoron su ku bar addinin nan ku huta mana Allah ya ce faɗin wannan maganar fa zadahum imana sai ya ƙara musu imani wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil suka ce Allah ya ishe mu kuma madalla da abin dogaro a ce Allah shine abin dogoranka da suka faɗa ka Allah ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم
Allah sai ya ce fanqalabu bi ni'matin min Allah sai suka koma suka juya baya da ni'ima daga wajen Allah wa fadlin da falalan Allah lam yamsasuhum su babu wani cu- babu wani abu mummuna da ya shafe su saboda sun ce hasbunallahu wa ni'mal wakil wattaba'u ridwanallah sannan sun bibi yaddan Allah sun samu yaddan Allah wallahu dhu fadlin azim Allah ma abocin falala ne mai girma sai Allah ya ce innama zalikumush shaytanu yukhawifu awliya'a shaidan ne yake tsoratar da ku waliyansa mutanensa da haka falata kafu kar ku ji tsoronsu wa kafu ne in kuntum mu'mini ku ji tsoro na ni kadai in ku mu'minai ne in dai kun yi imani to kar ku ji tsoron kowa ku ji tsoron Allah wala tafshawun nasa wa khshawni wala tashtaru bi ayati samanan qalila Allah ya ce kar ku ji tsoron mutane ku ji tsoron Allah shi kadai Allah shine wanda ake dogaro gare shi alaysa Allahu bikafin abda wa yukhawifunaka bil ladina min duni Allah ya ce wa man yudlilillah wanda duk Allah ya batar da shi fama lahu min hal ba wanda ya sai shidar da shi wanda ya batar Allah ya batar da shi ba mai shidar da shi wa man yahdillah wanda Allah ya bat ya shiryar da shi fa fama lahu min mudil ba wanda ya sai batar da shi wanda ganshi akan shiriya Allah ne ya shiryar da shi wanda ganshi akan bata wannan ganin daman Allah ne to amma shin mashi'ar Allah da nuna cewa Allah ne ya ga dama ya batar da ni yana zama hujja ga mutum ya zama mutumin banza ya ce Allah ne ya ga dama ya batar da shi wannan ba hujja ba ce kamar yadda insha Allah ta'ala za mu ji akwai ayoyi a gaba an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu lamina sakhirin aw taqula law anna Allah hadani la kuntu minal muttaqin za mu ji cikakken bayani akan wannan mashi'ar in mun zo kan wancan aya insha Allah ta'ala da haka Allah ya ce alaysa Allahu bi azizin zintiqam shin Allah ba shine mabuwayi ma'abocin daukan fansa ba sai ce wala in sa'altahum man khalaqas samawati na'am
wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allah in aradani Allah بظل هل هن كاشفات ظله أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون
qul ya qaumi قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم
Allah tabaraka wata'ala yace wala in sa'altahum inda zaka tambayi waɗannan kafiran man khalaqas samawati wal ard inda zaka tambaye su wai wa ya halicci sammai da kasai wane ne mahalicin sama da ƙasa la yaqulunna Allah za su ce maka Allah ne sun gamsu cewa Allah ne ya halicci sama da ƙasa amma ba su gamsu cewa Allah ne ya cancanta a bauta masa ba sun gamsu da tauhidul rububiyya amma ba su da tauhidul uluhiyya ba Allah ya ce wala in sa'altahu inda zaka tambaye su man khalaqas samawati wal ard wai kan ya halicci sama wa ya halicci ƙasa la yaqulunna Allah za su ce maka Allah ne a wani wajen Allah ya ce ma wala in sa'altahu man khalaqahum la yaqulunna Allah inda zaka tambaye su ku din ma kuwa ya halice ku za su ce maka Allah ne ya halice ku amma duk rigimansu sun fagamsu Allah ne ya halici sama da ƙasa shi kaɗai shi ya halice su su shi kaɗai amma suka ce wai aja'al al-alihata ilahan wahida أجعل الآلهة إلها واحدا Mm.
إن هذا لشيء عجاب suka ce wai aja'al al-alihata ilahan wahida suka ce wai yanzu Muhammadu yana nufin so yake yi ya tattara bautan wannan allolin da muke yi duka a watsar da su a koma a bauta ma Allah daya kai suka ce inna hadha la shay'un ujab wannan abun akwai ban mamaki wai abun mamaki ne a ce a bauta ma Allah shi daya amma kuma sun gamsu Allah shi kadai ya halitta wannan ba abun mamaki bane amma wai abun mamaki ne don an ce a bauta ma Allah shi kadai da haka Allah ya ce kul to ka ce da su a fara'aitun mata da ɗone min dunillah ka ce da su me kuke gani ku bani labari waɗannan ababen da kuke bauta musu koma bayan Allah in aradani Allahu bi dhurri idan Allah ya nufe ni da wata cutarwa hal hunna kashifatu dhurrihi za su iya ture cutarwar au aradani bi rahmati idan Allah ya nufe ni da wata rahama hal hunna mumsikatu rahmati za su iya rike rahman Allah su hana ta isowa in Allah ya ce ga wani abu na cuta za ta shafe ni za su iya hanawa in Allah ya ce ga wani abu na rahama zai iso zuwa gare ni sun isa su tare Allah ya ce kul ka ce da su hasbi Allah Allah ya ishe ni alaihi ya tawakkalu mutawakkilu duk wasu masu dogaro to su dogara ga Allah shi kadai kowa ya dogara ga Allah shi kadai amma duk abin da kuke bauta musu koma bayan Allah nan su karan kansu ba sa iya taimakon kansu wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun ba sa iya taimakon su waɗannan ababen da su waɗanda suke bauta musu kai ba sa ma iya taimakon kansu akwai wani cikin sahabbai kafin ya musulunta yana da gunki kullum da safe in zai fita kasuwa zai zo ya nemi tabarruki wajen gunkinsa in ya dawo kafin ya shiga gida zai zai nema abin da ya samu na jari a sami shi albarka to ya'yansa guda biyu sai suka musulunta da suka musulunta sai suka ga abin da babansu yake yi ba sa jin daɗi sai suka yi niyyar su fahimtar da babansu cewa gunki fa bayi da wani tasiri a cikin rayuwarsa ba zai iya masa komai ba da haka babansu ya tafi kasuwa sai suka zo suka ɗauki gunkin sai suka je suka samu bola sai suka jefar da shi ya zo ya duba ina gunki babu sama da ƙasa babu cikin gida babu ya fita ci unguwa yana zagayawa yana bincike sai ya gano ga gunkin nan akan bola sai dauke shi kakkafe shi ya ce ka yaƙuri allah ban san waɗanda suka yi maka wannan aikin ba inda zan kama wanda suka yi maka wannan aikin da yana ɗau ba fansa wai shi allah ne an zalunce shi bai iya ramawa ba wanda ke bauta masa ne zai rama masa shi ke ne ya ɗauko shi ya zo ya ajiye shi ya shashafa masa mai ya gyara shi washe gari ya fita suka sake ɗaukar wannan gunkin suka sake kai shi kan bola yana zuwa kaga tun da ya ga ga yadda ya gan shi jiya kai tsaye sai ya je sai ya sake ganin shi a wajen ce, wane ne yake maka wannan gaskiya baya kyautawa kaza da kaza kaza da kaza inda zan ga wanda ya maka wannan aika aikar da na ɗau maka fansa aka ba shi haƙuri aka sake mai da shi aka ajiye shi rana na uku ya zo bai ga gunki ba ya sake duba kan bola kan kashi ya gan shi ya ɗauko shi ya sa soso da sabulu ya wanke shi aka ba shi haƙuri za a ɗau fansa washe gari da ya zo fita sai ya ɗauki takwabi sai ya rataya masa sai ce abin da za a yi mafi sauƙi shine ga takwabi na rataya ma duk wanda ya zo zai ɗauke ka kai kabin bola ko ka sare shi a wuta ya rataya masa wannan takwabin ƴaƴan da suka zo sai suka ɗauki gunkin suka cire takwabin suka ɗauki mushen kare suka ɗaure da kafan gunkin da kafan mushen kare suka jefa a rijiya ya zo yana dube-dube bai gani bai yana leƙa rijiya sai ga allansa haɗe da mushen kare a cikin rijiya ya ce kai wannan allah mutumin banza ne kai kai ba ka iya kare kanka kullum kana gani a zuwa ɗauke ka a kai ga kan wannan bola a aje kai ba ka iya kare kanka ya ce kai in kana iya yin wani abu kai ka yi makanka mamana ya fito yana neman wa zai nuna masa gidan muhammadu ya je karɓi musulunci bayan ya musulunta ‘ya'yansa suka gaya masa cewa su ne suka yi masa wannan aikin don su nuna masa cewa gunki baya iya yin komai gunki baya iya komai yanzu kaga gunkin da yana gani za a haɗa shi da mushen kare a jefa shi a cikin a cikin rijiya to kai mai zai iya yi maka to ballantana kuma har a ce ga wani nan wanda wai mutum yana tsoron shi koma bayan Allah shi sa Allah ya ce to ka gaya mu ku gaya mu wayannan ababen da kuke bauta musu in ba Allah ba wane ne a cikin su in Allah ya ce zan samu wani rahama ya isai hana wane ne in Allah ya ce ga wani abu mara kyau zai same ni ya isai hana babu wa in yamsaska Allahu bi dhurri fala kashifa lahu illa hu in Allah ya shafe ka da wata cutarwa ba wanda isa yayi in ba Allah ba wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli in Allah ya nufe ka da wani alheri ba wanda ya sai tunkuda falalan Allah yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim Allah yana bada falalansa ga wanda ya ga dama cikin bayinsa Allah ya ce ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha duk abinda Allah ya bude wa mutane na rahama don su samu ba wanda isa ya hana ba wanda isa ya rike wa ma yumsik abinda Allah ya rike fala mursila lahu min ba'dihi ba wanda isa ya sako wannan abin in ba Allah wannan shine abinda ake so musulmi ya rike na aqida a ransa arzikin rayuwa in Allah ya sako ba wanda isa ya rike in Allah ya rike ba wanda isa ya sake shi sai ka huta sai ka in Allah ya baka sai ka yi godiya ma Allah in Allah bai baka ba sai ka haƙura kai haƙuri ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di kisa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a duk bayan sallah yana Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd yana addu'a yana Allahumma la mani'a lima a'taita Allah duk abin da ka bayar ba wanda ya isa ya riƙe ya hana wala mu'diya lima mana'at ba wanda ya isa ya bada abin da ka hana tsari ne na Allah ya tsara rayuwa ya ba mu wani ya hana wani ba dan na mai wajen san ya kare ba nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyan wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Allah ne ganin damansa ya raba rayuwar ya daga darajar sashi akan sashi wani mai kudi wani talaka wani mai mulki wani mara mulki wani yana da shi wani bayi da shi wannan ganin daman Allah ne ba don akwai wanda ya sai hana ba saboda haka duk wani wanda za a haɗu da shi to duk abin da zai iya maka wane yana iya zama sababi amma sababin baya tasirantuwa sai da izinin musabbib Allah shi ke sa sababin ya tasirantu Allah shi ke sa sababin ya tasiri idan Allah ya rubuta cewa wane zai yi kuɗi zai yi arziki gayyan makiya da taron magauta ba sa hana Allah ya yi abin da ya kaddara in Allah ya rubuta wane ba zai yi ba to zunzurutun taron masoya ba sa sa mutum ya samu abin da Allah bai kaddara masa ba rizqullahi la yajurruhu dum'atu tami wala yarudduhu karahiyatu kare arzikin Allah kwaɗayin mai kwaɗayi baya jawo shi kamar yadda ƙin mai ƙi baya ture shi kwaɗayin mai kwaɗayi tsaban kana so ka yi arziki ba zai sa ka yi arziki ban Allah bai rubuta maka ba ƙin mai ƙi tsaban tarin makiya da ba sa son ka ba zai hana ka yi ba in Allah ya ce za ka yi wannan shine aƙidar da Qur'ani yake karantar da mu tace aƙidar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Abdullahi dan Abbas wa'lam anna al-ummata لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وزفت الصحف إن كوا يا هدو دنك سامو وذاك سامو بس الله يا ربك إن كوا يا هدو دن بايا سوك سامو الله يتي ذاك سامو باون دي إسيحانا ذاك الله يتي كفتا كتنبيسو كتي وين أبن دو كيبو تاموس كما بايا الله وإن الله ينفيني دواني أمفاني a cikinsu waye isa ya hana in Allah ya ce ga wani abu na cutarwa zai shafe ni waye isa ya tukuri a cikinsu babu wanda ya isa wannan duk ganin daman Allah ne wa annahu huwa abu haka wa abuka Allah shi ke sa wanda ya ga dama ya yi dariya ya sa wanda ya ga dama ya yi kuka wa annahu huwa amata wa ahya Allah shi ke kashewa shi ke rayarwa wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة النشأة الأخرى wa annahu huwa aghna wa aqna Allah shike wadatarwa Allah shike talautarwa Allah shike wadata wanda ya ga dama shike talautar da wanda ya ga dama ya ba mu wanda ya so ya hana wanda ya so idan ilimi ne ya ba mu wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama dukiya ya ba mu wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama mulki ya ba mu wanda ya ga dama ya hana wanda ya ga dama qulillahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir Allah shi ke bada mulki ma wanda ya ga dama ya kwace daga hannun wanda ya ga dama ya ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama komai a wajen Allah yake saboda haka duk wannan ganin daman Allah ne ikon Allah ne da haka Allah ya ce ma annabi ka tambaye su a fara'aitun ma tad'una min dunillah ababen da kuke bauta musu koma bayan Allah nan ku bani labari in aradani Allahu bi dhurrin in Allah ya nufe ni da wani abu mara daɗi hal hunna kashifatu dhurrihi sun isa su tunkuɗe su hana au aradani bi rahma in Allah ya ce ga wata rahma za ta same ni hal hunna mumsikatu rahmati sun isa su rike to in ba za su iya ba Allah ya ce to ka ce musu kul hasbi Allah to ni kan Allah ya ishe ni ba sai na hada da wani wanda ba Allah ba Allah ya isar mun ni na tsaya a wajen Allah na dogara ga Allah na gamsu Allah shi ne shine mai bani Allah shine mai hana ni in na samu in na shiga damuwa wajen shi zan je in na shiga matsala gun shi zan koma in abu ya same ni na cuta shine zai yaye mun in ana in ina neman rahama shi zai bani shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ani kulla wala takilni ila nafsi tarfat ayn yana ya Allah kai ne mai rahama mai jin kai na ina neman agaji da rahamanka Allah ka shiga lamura na gaba ɗaya ka gyara musu kar ka bar ni in dogara da kaina ko da kyaftawan gido daka hasbi Allah Allah ya ishe ni alaihi yatawakkalul mutawakkilun Allah akan gare shi masu dogaro suke dogara wanda ya dogara ga Allah shine Allah zai isar masa wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi fa ni'mal maula wa ni'mal nasir fa anta wallahu fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal maula wa ni'mal nasir ma dalla da Allah ya zama shine majibinci Allah ya zama shine abun dogaro da haka Allah ya ce kul ka ce da su ya qaumi i'malu ala makanatikum ka ce da su ya ku mutane na ku yi aiki ala makanatikum a bisa hanyar da kuka ta muku daidai kowa ya abun da ya ga ya masa daidai inni amil ni ma zan yi aiki a bisa ga hanyar da na ga samun daidai ku ku bi abin da ku gaya muku ni ma bi abin da na ga ya yi mun ku ku rike hanyar da ta yi muku ni ma rike hanyar da ta yi mun amma ku sani fa saufa ta'lamu ai daga ƙarshe akwai nan da za ku sani za ku san man ya'tihi azabun yukzihi daga ƙarshe za ku gane za ku sani wane ne azaba na kunyata za ta zo masa wa yahillu alaihi azabun muqim wane ne kuma azaba madawwamiya za ta tabbata a kansa kowa ya rike hanyar da ta masa kul kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum a'lam biman huwa ala sabila Allah ya ce kace da su kowa ya kama hanyar da ta yi masa kowa ya abin da ya ga dama amma ai Allah ya fi sanin me wanda ya fi zama shi da yi i'malu ma shitum innahu bima ta'maluna basir Allah ya ce kowa ya abin da ya ga dama kaga ai aka ce ba mutum yayi abin da ya ga dama ai ba an ba shi dama ya abin da ya ga dama bane ana gaya masa cewa in yayi abin da ya ga dama zai ga abin da baya so man fa'ala ma sha'a laqiya ma sa'a duk wanda ya abin da ya so to zai gamu da abin da ya saba masa in dai kai abin da kaga dama to zaka gamu da abin da baka so bahaushe ya ce son zuciya bacin zuciya in dai ka bi son zuciya to dole ka ga bacin rai ai kamar ka tashi aikan yaro ne ka ce masa ka je ka zauna kana bashi lasisin ya je ya zauna ne me kake so ka nuna masa shine in ya je ya zauna akwai damuwa to shine Allah sai ce i'malu ma shi'tum وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر wanda ya ga dama ya yi imani wanda ya ga dama ya kafirce ga dai gaskiya ta zo daga wajen ubangiji amma inna atadna lil zalimin naran ahaba bihim suradiquha saboda haka wanda ya ga dama yayi mai kyau yayi makansa wanda ya mara kyau yayi makansa man amila salihan falinafsi wa man asaa falaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid man amila salihan falinafsi wa man asaa falaiha thumma ila rabbikum tuljan in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha duk wanda ya mai kyau yayi makansa wanda ya mara kyau yayi makansa kul ya qaumi i'malu ala makanatikum kace da su ya ku mutane na ku yi aiki a bisa hanyar da ta yi muku inni amil ni ma zan yi irin aikin da ya mun fa sawfa ta'lamuna da sanni za ku san man ya'tihi azabun yukhzihi wane ne azaban da za ta tozalta shi ta wulakanta shi za ta zo gare shi wa yahillu alaihi azabun muqim wane ne kuma azaba madawwamiya za ta tabbata a kansa wannan shine karshen aya ta 40 a cikin wannan sura ta suratul zumar in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi kan aya ta 41 abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwarmu Allah ya biya mana bukatunmu na alkhairi Allah ya mana albarka baki ɗayanmu اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته